أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan Afar na shekara ta 2023 miladiya alhamdulillah kafin mu fada cikin karatu wannan rana da muke cikinta ta 17 ga watan Ramadan ita ce ranar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi fita ya je yakin badar wanda wannan yaki da muka sani muke jinsa yakin badar yaki ne da aka yi shi wanda Allah tabaraka wata'ala ya nuna ƙarfin musulunci a cikin wannan rana kenan da aka yi abin da ya jawo yakin badar kuma kamar yadda muka sani shine kafiran makka sun daɗe dama suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'ar su to ya zama ba irin nau'in cutarwa da basu yi ba Tani sallallahu alaihi wasallam bayan ya hijira ya koma garin Madina sai labari ya samu cewa ga mutanen Makka sun je su kasuwanci har suna kan hanyar dawowa. Suna dawowa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ce to a fita daman sun kwakwace dukiyan musulmai sun yi abubuwa munana. Saboda haka yanzu a fita aje a karbo waɗannan kayan. A tare su a hanya a karbi kayan da yake hannunsu. shikenan aka fita da sunan cewar gashi sun je sun yi kasuwanci sun dawo kuma kowa a cikin kafuran makka akwai kayansa a cikin wannan kasuwancin da aka je ya ba da sako in shi bai je ba ya ba da sakonsa to aka fita cewar za a je a tsare su in aka tsare su za a karbi abin da yake hannunsu kuma jagoran su shine Abu Sufyan su kafuran makka to da labari ya samu haka an fita sai labari ya je wa Abu Sufyan cewa Annabi Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam da jama'a sun fito za su karɓe kaya a hannunsu dalilin haka sai suka ce to tun da haka ne su yanzu bari su canja hanya a suka aika maka tukunna suna neman a zo a kawo musu agaji a kawo musu dauki ga Muhammadu zai tare su a hanya to bayan sun aika kafiran Makka aka yi kuwa aka yi komai a fito a je a tare kowa je tunda kowa yana da kayansa a ciki saboda haka kowa yanzu ya san yadda zai yi ya tsiratar da kayansa a fita a je ga Muhammadu zai tare su a hanya to bayan an yi wannan sai ya zama shi Abu Sufyan ya samu dama ya bi ta wata hanya yanda ma ba zai haɗu da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sai ya sake aikawa ya ce musu to ba sai kun fito ba dama da muna tsammani za mu haɗu da su ne amma yanzu ba zai yi mu haɗu da su ba saboda haka ku zauna abunku ba sai kun fito ba to Abu Jahali shine fir'auna zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a sai suka ce ina ai ba za a yi haka ba ai tunda sun riga sun buga gangan yakin su saboda haka ba fashi sai sun je sai sun je badar sai sun yaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su je badar in ba su samu yakin ba ma su shagiya su yi zabiyoyi su musu haƙoƙi ayi kaza ayi kaza ayi kaza kafin su tafi suka ce sai sun je kaga abu zabiyana da ya riga ya aika musu cewar su haƙura in dai dan kayan su ne to kayan su ya riga ya tsira ba sai sun fito ba amma hakan bai hana su ba suka ce sai sun je su sai sun je badar annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa bayan haka sai ga kafiran maka sun zo badar sun zo su da kayan yakin su da shirin yakin su da komai a wannan lokacin to shikenan da suka zo sai abu ya juye an fito ne za a karbi kaya ba a samu wanda za ka riga kaya hannunsu ba su Abu Sufyan kenan sai riga sun wuce amma ga wasu kuma an same su su Abu Jahali su kuma da rundunar yakin su da kayan fadin su suka zo su kuma yaki za a yi to kaga magana ta faru kai ka fito da sunan zaka karbi kaya abu ya juye ya koma yaƙi sai abu ya juye ya zama yaƙi da ya zama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abin da za a yi fa sai dai a yi yaƙin nan kaga a lokacin su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito ne da sunan karban kaya ba da sunan yaƙi ba amma abu ya juye ya koma yaƙi ba su da kayan fada ba su da makamai ba su da dai ƙarfi kwata-kwata malamai suka ce malaman tarihi shine mutanen nan kafiran makkan nan su dubu ne ko sama da dubu amma ne sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa su 313 kaga mutum 313 su fiskanci mutum dubu mutane mutum dubu din nan suna da kayan fada da kayan yakin su da komai su kuma 313 nan ba kayan fada ba kayan yaki an ce ma wasu dawakai ba su ce mutum biyu ba ciki a cikin su 313 ne su fuskanci mutum dubu ko sama da dubu da kayan faɗansu da kayan yaƙinsu to kaga ai wannan kama kaman ba zai kama ba to a irin wannan ranar da muke ciki ta 17 ga watan Ramadan a cikin wannan rana aka yi haka har suna cewa su sun fito ne fa su karbi kaya ba wasu sun fito ne a yaƙi da su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu dai babu ba abin da za a yi sai yaƙin nan za a yi za a yi yaƙi tun da riga an same shi kuma riga an fito shi ne alƙur'ani yake gaya mana cewa ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون lalle Allah ya ba ku nasara a yakin Badar lokaci kuna cikin kaskanci ba ku kai komai ba mutum 313 su fuskanci mutum dubu kaga ai ba za ma ka hada abun ba ma ka ce ma ba zai ba zai ma hadu ba kuma sai Allah ya ba wa mutum 313 nan nasara akan mutum dubu din saboda su ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da aka yi wannan yaƙi aka gwabza aka yi abin da aka yi Allah yake faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma cewa a wannan yaƙin ya kasance Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mala'iku sun soko sun zo su suma an yaƙin da su idhi hiya rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'bu fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan mala'iku Allah ya sakara ne sallallahu alaihi wasallam suka tashi yakin Badar din nan wanda shi mala'ika bai san bayan da ake yakin ba sai da ga musu ai ga yanda ake sarawa ku sari wuya ku sari hannaye haka za ku yi ku yake su kuma Allah yayi wani abu a lokacin sai Allah ya karantar da kafuran Makka a idanun musulmai sai su gansu ƴan kadan su kuma kafuran sai suke ganin mutanen makka mutanen annabi sallallahu alaihi kuma da yawa su mutanen annabi sallallahu alaihi suna ganin kafiran kamar su ga dubun ba su kuma kafirai suna ganin mutanen annabi sallallahu alaihi kamar su fi dari uku da goma sha uku to aka zo aka gobza wannan yaki na badar a wannan ranan ranar sha bakwai ga watan ramadana din nan aka yi Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa aka kashe mutum 70 daga cikin kafirai aka kama 70 to wannan rana ne wanda tarihi ba zai manta da ita ba ranan yakin badar ta inda Allah ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga nan aka karya kashin bayan kafirci daga nan kafirci yayi logon sa ya karye kuma manya gaba daya manyan gari a lokacin an kashe su wanda suka su wanda za su isa a nuna su a ce ga su ga su sune a gari manya duk an kashe su a cikin wannan rana ta yakin Badar saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu nasara a cikin dukkan lamuran mu kamar yadda ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nasara a cikin wannan rana ta sha bakwai ga watan Ramadan. Kamar yadda aka sani muna nan dai muna karatu a cikin littafin Maulamu Shekul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na Lubbul Lubbi. Muna cikin baitin da Shekul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yarqa shurura dhahikan insanu. Da dan Adam da ya san waye Allah mai rahama to sharrori ma za su same shi ba zai damu ba sharrori ma za su dame shi yana cikin farin ciki wanda mai lubbin lubbi ya ce mana abu na farko shine at-tawakkul fi tahsil mutum ya dogara da Allah a cikin faruwa lokacin da abu ya same shi ya dogara da Allah a cikin wannan yanayi to sai ya dauki wannan wajen yake mana bayanin sa wanda mun karanta a karatun da ya wuce cewa dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗa ya kawo hadisai da suke nuna cewa dan adam dole sai ya dogara da Allah a cikin dukkan lamuransa duk abin da zai yi ya mai da lamarin zuwa ga Allah tabaraka wataala to amma ya kawo su hadisan da suke nuna cewa ashe akwai abubuwan da zaka nemi taimakon wani to anan a matsayinka na arifi masanin Allah ana suka gane cewa ko da wani ya taimaka maka cikin abun Allah ne ya maka law ya'lamul insanu war rahmanu da dan adam ya san waye mai rahama da to shine dai cikin bayanin da muke kenan yana mana bayanin tunanin da ya kamata zuciyarka ta dauka idan an ce maka da ka san Allah madaukakin sarki to shi zaka nemi taimakon sa a cikin komai to yana mana bayanin abin da hankalinka ya kamata ya gane in aka ce maka taimakon Allah kake nema a cikin komi me ake nufi me ake nufi da haka to shine bayanin da yake mana akai yace mana da'ani aqulu marratan ukra innahu laysa hunaka ta'arud bayna hadha wa dhaka zalika anna min ma'ani ziyadati hamzati wa sin wa ta i'tiqadi sifati shay'in fi shay'in wal mas'alatu kadhalika fi ziyadati ta'i wa tad'if al-'ayn yace bari dai in faɗa maka cewa har yanzu yace babu wani abun da ya bijiro a cikin wannan magana da ake yi sai dai ma'anar cewa da aka kawo cewa a humul ladina la yastarquna wanda suka dogara da Allah sune wanda ba sa neman magani yace to wannan kalmomi da aka kawo na istirqa hamza da sinun da ta'un tana kudurta maka cewa sifan wani abu ne cikin wani abu sannan wannan mas'ala bata karu akan wato yadda take ba na cewa ar-ruqya din neman magani istirqa din da aka jona a jiki wato tana nan dai a yadda take wala hadha yub'adu an yata an yata'ayyarani shay'un min ash-shaki fi qawli bi anna la yastarquna wa la yatadayyaruna la yu'anniyani nafi talab wa innama yu'anniyani nafi i'tiqad al-haqiqati at-ta'thiri wa an-nafi fi ar-ruqya aw ad-durr fi at-tayra فهم لا يعتقدون ذلك علما منهم أن من زعم أن الله جعل لعباده من الأمر شيئا faƙar kafar bi ma anzar Allah al anbiya ala lahul khalq wal amr yace yace wa ala haza akan wannan yub'at yana yin nisa an ya tariya ni shay'un min shakkin kar wani abu ya bijiro min daga shakka fil qawli a cikin fadi na cewa Allah ya sarquna cewa ba sa neman magani wala ya tatayyaruna ba sa yin canfi la yu'anniyani nafi talab wannan abun ba wai yana kore yana kore nema bane wa inna ma yu'anniyani nafil itiqad sai dai yana nuna cewa ka kore a kudirinka haqiqatu ta'sir haqiqanin tasirantuwa wan naf'i da amfani fil ruqyati a cikin neman magani aw dur ko a cikin cutarwa fi tsirati a cikin wato camfi fa hum la taqiduna zainika yace lalle hankalinka kada ya kudurta haka ilman saboda kana da ilimi minhum a gare su anna cewa man za'ama wanda ya riya anna Allah ja'ala li ibadi min al-amri shay'an Allah madaukakin sarki ya sanya wani abu wa bayinsa faqad kafara bima anzala Allah al-anbiya haqiqa ya kafurta da abin da Allah ya sakar annabawansa ala lahul khalq wal amr ka saurara ka ji Allah halitta gare shi take al'amari gare shi yake to a wannan wajen da shi bai ce maka halawi alamul insanu war rahmanu yalqa shuru dahikan insanu da dan adam ya san waye Allah mai rahama duk abin da ya same shi na cutarwa ma zai ta dariya yana murmushi ba zai damu ba ya san daga Allah ne sai ya ce a wannan wajen wannan maganar da ake maka ba tana kora cewa ta sa maka shakka cewa ba za ka nemi magani bane ko kuma ba za ka yarda da abin da aka faɗa cewa in abu kaza ya faru to kaza ne zai faru ba duk wanda ya ci abinci to zai koshi ba za ka ce a kai baka yadda ba sai dai Allah ya ya bashi koshi ha abu na kawaran ba daidai bane sai Allah ya bashi koshi zai koshi amma duk wanda ya ci abinci zai koshi wanda ba da yi ƙarya shi ba bai ƙarya ba to saboda haka ba za ka sa a ranka cewar a a ai ga wancan maganar Allah ne mai yi saboda haka babu sababi ba yace wannan kuma baya kore nema tunda wanda suka yi imani da Allah su ne wanda suka dogara da Allah saboda haka baka lafiya sai ka zauna kenan wani ka sha magani mana haba haba ko wani magani zan sha Allah kuma sai na sha magani Allah bai san min da lafiya ba sai na sha masa magani tukunna zai bani lafiya ba zan sha ba na dogara da Allah kai in baka da tawakkali ni ina da shi kana da hankali kawai haka kaga za a ce babu hankali a nan waje wannan ba zai kore ka nema ba yace abin da ake so a kore maka anan shine nafiyul itiqadi kar ka kudurta a ranka cewar wannan maganin shi ya baka lafiya ko ko abu kazan nan da kai shi ya jawo abun yayi amfani shi yayi tasiri da ban yi kaza ba da kaza bai faruwa da ban yi kaza ba da kaza kaza da ban sha magani nan ba yanzu da kaza da ban yi to wannan ake so ka kore yace abin da yake ake so a cikin hankalinka ya zauna shine ka sani cewa man za'ama anna Allah ja'al lil ibadi min al-amri shay'in wanda ya kudurta ya riya cewar Allah ya sanya wa bayi wani abu a cikin lamari gaba daya bayi suna da wani abu a cikin lamari gaba daya faqad kafara bima anzalallahu ala al-anbiya haqiqa ya kafurta da abin da Allah ya sakar wa annabawansa ala lahul khalq wal amr ka sani halitta da lamari gaba daya yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala sai ce mana to wannan hadisin ibn jarir ya kawo shi daga Abdulaziz Shami daga babansa ko baban nasa ana cewa yana cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama sauran hadisin shine mallam yahmidallahu ala ma amala wanda bai gode wa Allah ba akan abin da ya aikata min amalin salihin daga aiki na gari wa hamida nafsahu ya gode wa kansa qalla shukruhu godiyarsa ta yi kadan wa habita amaluhu aikin sa ya baci wa man za'ama wanda ya riya anna Allah ja'al lil ibadi min al-amri shay'an wanda ya riya cewar Allah ya sanya wa bayi wani abu daga cikin lamari to hakika ya kafuta da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sakar wa annabawansa al'amari da komai yana hannun Allah ala lahul khalqu wal amru dukkan lamarin gaba ɗayansa yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala a wannan wajen ana gaya maka cewa wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala to ya san babu mai yin komi sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shine abin da yake wajensa arifi masanin Allah ya san ba wanda zai yi wani abu sai Allah ne zai yi amma wannan ba yana kore masa ba zai tashi ya nemi abu a wajen wani bane zai tashi yayi kokarin sa cikin nema amma ya san cewar in ya samu Allah ne ya bashi in ya rasa Allah ne ya hana shi ba zai ga wannan halittar da ta jawo ya samu ko ya rasa ba saboda ga hadisi ya karanta mana cewa wanda yake tsammanin bayi suna da tasiri su suke da wani lamari to ya kafuta da abin da Allah ya sukura annabi sallallahu alaihi wasallama al-khalqu wal amr halitta da lamari duna Allah ne lillahi al-amru min qabl wa min ba'd lamarin gabaki ɗaya na Allah ne tun a farkon sa har zuwa ƙarshen sa farkon sa da ƙarshen sa na Allah ne to kamar wa Allah tabaraka ta'ala yace wa innahum wa inna ma hum ala rabbihim yatawakkaluna ya taqiduna ma dallat alaihi al-ayatul karima وما من دابة في الأرض إلا ألا يرزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين فيعتمدون على على الله طالبين منه الكفاية في كل ما يستهدفون إليه بالعمل المشروع لذلك yace su wanda suka dogara da Allah madaukakin sarkin nan da shi yace la ya'lamul insanu war rahmanu da da ya san ar-rahmanu nan dai dogara da Allah ne a cikin komansa yace su ne ala rabbihim yatawakkalun suka dogara da Allah ya tiki duna sun kudurta ma dalat alayhi al-ayatul karima abinda ayan nan ta nuna me aya ta nuna wa min dabbati fil ardi babu wata babu wata dabba a bayan kasa illa alallahi rizquha sai dai Allah ne yake azurta ta wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san abin da zai faru da ita mazauninta da makomanta da duk abin da zai ta Allah ya sani kullum fi kitabin dukkan abun yana cikin littafi mabayyani sai su dogara da Allah a cikin neman su talibi na nuna kifaya kuma su san Allah ne zai isar musu fi kulli ma yastahdifuna ilayhi daga dukkan abin da suka nufa bil amali mashru'i lidalika da aikin da suke aikatawa a cikin haka kaga wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake ciki zai dogara da Allah ne a ciki da shi wuce la ya'lamul insanu man rahmanu irga shi wa zahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahaman nan to koma me zai mai da shi wa Allah tabaraka ta'ala sai ya zama ya san cewar kowace dabba a bayan ƙasa mutum ne a a dabbar ce a a komi ne ne ma ya san Allah ne ke da arzikin wannan abu ba wani ba Allah ne zai azurta zai azurta abun ya bashi abincin abincin ci ne ya bashi lafiya ya bashi duk ya san Allah ne mai yi saboda haka zai dogara da Allah a cikin nemansa amma ya san isarwa kuma Allah ne mai isarwa zai tashi ya nema amma ya san Allah ne mai isarwa a cikin dukkan abin da ya nufa na daga cikin aiki na shari'a wanda aka shar'anta masa aka ce yayi zai yi iyayensa amma ya san Allah ne mai yi ba wannan aikin nasa ne zai jawo abin yayi ba hada wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yarquna alladhi warada fil hadith alladhi rawahu ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma fihi ma fihi fa fihi ihtimalani yace hada haka ne wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma fa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yarquna ba sa neman magani alladhi warada fil hadith alladhi rawahu ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma wanda aka rawaito shi a cikin hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda fa fihi ihtimalani yace to zai dauki ihtimali guda biyu yana da ma'ana guda biyu da aka ce la yarquna din nan ba sa neman magani to yanzu in ka dogara da Allah ba za ka nemi magani ba kenan ko za ka nema sai yace to wannan yana da yana da ma'ana guda biyu ma'anar sa kar yanzu kawai ka ji karatu an ce ai wanda suka dogara da Allah sune wanda ba sa neman magani suka ce to ai shikenan daga yau kai ka da bai kai ma ka dogara da Allah ba za ka sake neman magani ba in baka lafiya ma ba ruwanka in mutane ba su san dogaro da Allah ba kai ka sani za ka zama haka ne ko yaya sai ce to yana da ma'ana guda biyu to zai warware mana ma'ana yace ahaduhuma an yakuna hunaka jarun majrurun mahzufun yata'allaqu bi ibarati la yarquna ay birruqiyati aljahiliyya wa inna ma yarquna bil adawati alislamiyya mimma fi dhikri Allah ta'ala aw fi ayatin min dhikri alhakim aw dhikri min azkari salihin فإنه مستحب بل سنة إذا الرقية حينئذ تعود من الدعاء ورجاء إلى الله تعالى لإلاج ودواء فحسب وذلك لحديث مسلم رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك الأجعي رضي الله عنه قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك يتي منا ihtimila yace yana da ihtimali guda biyu to abu na farko za a fahimta a cikin cewar mutum ya ce ba zai nemi magani ba yace shine wannan kalma an kawo ta ne tana da jari da majrurin da aka goge shi a cikin ibara din dole akwai abin da zai biyo ta a ciki ai ai birruqiyatul jahiliya ai la yarquna da aka ce ba sa neman magani to birruqiyatul jahiliya ne shine wanda zai yi jarra a wannan maganar da aka yi ladin da aka ce na to ga jari da majururin ta cewar layar kuna birruqiyatul jahiliya ba sa neman magani da irin neman magani na jahiliya ba sa yi wanda suka dogara da Allah yace ma'anar su shine wa inna ma yarquna bil adwati islamiyya sai dai suna neman magani ne da me da neman tsari na musulunci mimma fi zikrillahi ta'ala a cikin abin da akwai ambaton Allah a ciki a cikin su suke neman magani aw fi ayatin min zikril hakim ko a cikin su akwai ayoyi na daga alqur'ani mai girma a cikin su suke neman maganin aw zikrun min azkari salihin ko a cikin sa akwai ambato daga cikin ambaton bayin Allah fa innahu mustahabbun wannan ka abun so ne kai bal sunnatun sunna ne ma idan ruqiyati hina idin ta'uddu min addu'a yace ruqiya neman magani anan sai ta koma a irga ta a cikin addu'a warajani ila Allah ta'ala kuma da nema a wajen Allah madaukakin sarki li ilajin wajen neman magani wa dawa'in da kuma samun lafiya din fa kadai wazalika li hadisi muslim ne ce a cikin wannan saboda hadisin muslim ne rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama ana bin malik al-ajai daga Abu dan malik al-ashai Allah kara masa yadda kala ya ce kunna narqa fil jahiliyyati mu mun kasance muna neman magani a jahiliya fa qulna ya rasulullah kaifa tara fi zalika sai muka ce ya ma'aikin Allah ya kake gani a cikin haka faƙala iya razu alayya riƙaku ku bujiro min da irin neman maganin da kuke na gani la ba sa bin ruƙa babu laifi mutum ya nemi magani malam ya kun fihi shirkun matuƙar a cikinsa babu shirka to a wannan wurin dai da shi ya ce mana lauya alamul insanu man rahamanu ya rika shura zahikan insanu da adam ya san waye mai rahama sharrori za su same shi bai damu ba to a wannan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka dogara da Allah su ne wanda ba sa neman magani sai ya ce yana da ma'ana guda biyu ma'anarsa na farko shine ba sa neman magani irin na jahiliya suna neman magani ne irin na musulunci a cikin abun da akwai ambaton Allah a cikin sa in za su nemi magani a cikin zikirin Allah za su nemi magani azkar ne za a ba su a ce su yi saboda rashin lafiya iri kaza ka karanta abu kaza Allah baka lafiya Allah ne zai baka lafiya ko zikirin ne zai baka lafiya? Na'am? Allah ne zai baka lafiya ko zikirin da kai? to me yasa zaka yi zikiri a in dai Allah ne zai baka ai ba sai ka yi zikirin ba kenan sai ka zauna kawai ba sai ka yi ba to saboda haka akwai jahilci da yawa a cikin mutane wanda suke raba kayan Allah su ce za su rarraba shi gida gida wahala za su sha ba a rabiya Allah ne zai baka lafiya amma sai ce to ga zikiri kai kai kai kai kai ambaton Allah iri kaza in kana neman lafiya sai kai ko kuma ga ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma ka karanta su ayoyin nan sun isa su baka ko Allah ne zai baka Allah ne zai baka ba ayoyin da ka karanta ba saboda haka yace wannan ma dole ka kai aiki da sababi kenan in ka ce a'a kai ai ka dogara da Allah la ya'lamu insanu man rahamanu yalka shi zahikan insan da dan ya san waye mai rahama ai shari ma zai same shi bai damu ba kai yanzu sai a baka wani zikiri ka karanta kai yanzu sai a baka wasu ayoyi ka ja in mutane ba san Allah ba kai ka san shi ka ga yana za a ce to ba baka san ma me ake yi ba yace ko kuma a'a wasu azkar ne na salihan bayin Allah za a dauka a baka ce to gashi ka je ka yi in kana neman magani yace wannan dukan sa musahabi ne yace kai sunna ne ma neman magani a irin wannan wajen yace saboda addu'a ce komawa zuwa ga Allah ne ba wai hakan yana nuna kaki Allah bane ko kuma kana ga Allah bai isa bane ba yace dalilin haka kuma shine hadisin da Abu bin Malik al-Ashja'i Allah kara masa yadda rawaito yace mun kasance muna neman magani a cikin jahiliya sai muka ce ya Rasulullahi ya kake gani a cikin lamarin mu na neman maganin nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kawo mun irin neman maganin naku na gani wani iri kuke yi da suka kawo zane sallallahu alaihi wasallam ce to babu laifi ka nemi magani matukar ba a yi shirka da Allah a ciki ba matukar ba a yi shirka da Allah a cikin neman ka ba in zaka nemi magani matukar ba ka shirka da Allah ba to babu laifi ka nema ashe akwai abubuwan da zaka hahada ka kwakwaba a cikin maganin ka wanda kai ma ka san cewa wannan shirka wa Allah ne to wannan abu in baka yi shi ba shikenan neman maganin ka yayi duk da karatun da ake na sufanci ne a wajen sufi lallai duk lokacin da kaga cewar wannan abun da kake karantawa yana da tasiri to shikenan kai shirka wa Allah kenan kai shirka wa Allah shine amma a wajen ammawa sai a ce to in kai dai shirka na zahiri misali ka yanka abuwa da sunan Allah ba kai ne aka ce je ka sa a cikin kaza kai kaza kai kaza a faɗi wasu abubuwa munana ko ka saka Qur'ani a cikin jini ko kai wani abu mai kama da irin wannan to a wajen saura kenan wanda ba sufi ba sai a ce to in kai irin wannan shirkan to maganin bai yi ba amma wajen wanda ya san Allah tabaraka wata'ala shi shine lokacin da kaji tasirin abun da yi nan to shikenan daga nan daga nan ma ka fita sannan sai yace mana wa karji Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idha ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwizat wa yanfusu falamma ishtadda waj'ahu kuntu aqra'u alayhi wa amsa bi yadihi raja'an raja'a barakatiha Imam Bukhari ya fitar Allah masa rahama daga ummi na Aisha Allah kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana rashin lafiya yana karanta yana karantawa kansa kula uzaini din nan kula uzu rabbil falak da kula uzu rabbin nas in bashi da lafiya yana karanta wannan sura sannan yayi tofi ya tofa su waɗannan surori idan lokacin da ciwon sa ya tsanani kuma tace na kasance ina karanta masa sannan ina shafa masa in shafa masa in karanta masa ina shafa masa muna kaunar samun albarkan waɗannan surori muna kaunar samun albarkan waɗannan surori muke karantawa to da Allah ina mai hankalin da zai ce maka ba a neman komai a wajen kowa saboda haka to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai san Allah ba kenan da Allah ya bari bai ce kawai Allah warkar da ni bai zo na karanta wasu surori falaki da nasi har ya toba har ya toba har ma ana toba masa in ce ne tsanani in ba zai iya ba falki da nasu ne za su ba shi lafiya ko Allah Allah ne to me raba Allah da kayan sa wahala zai sha a nan ma abin da ake so kai da ka san mai rahaman nan ba za ka ce kai sani Allah ka ya kai ka yanzu saboda ka ba ruwanka da wani karanta falki da nasu in baka lafiya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to amma kai fa yanzu ka san Allah saboda haka ba za ka karanta ba za ka karanta ba kai ba ruwanka kawai kaga ba haka ake nufi ba sanin Allah tabaraka wataala shi zai jawo ma idan baka da lafiya sai ka karanta mu'awuzatayn din nan sai ka karanta falaki da nasin nan ka tofa a jikinka ka shafa saboda sanin Allah tabaraka wataala ne ya ja maka wannan bishiyu yake maka lauya alamul insanu man rahman da dan adam ya san ar-rahmanu din to in sharrin ya zo ma zai gane ar-rahmanu cikin abin da ya same shi ne ba zai ce a'a shi ya san ar-rahmanu saboda haka ba ruwan sa da abun ba sai ce wala takun bil idafati min as-sa'imin anna anna ummul mu'minina aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw amara an yasfarqa min al-aib وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صف صفعة فقال استرقوا لها فإن بها نظرة yace mana karka shiga cikin waɗanda suke jingina abun da ba haka yake ba cewa ummul mu'minin Aisha Allah kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni na nemi magani na ciwon idan idanu yana ciwo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ne nemi magani na ciwon idanu kaga zaka nemi taimakon Allah da wannan magani amma ka san cewa ai Allah ne zai magani ba maganin da kai bane ko ai an je yaki an fita yaki yayi wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama idanu sai ya cire guda daya ya debo idon a hannu yace ya rasulullahi idanuna ya rasulullahi idanuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama idon ya mai masa ko bai san da Allah ba kenan bai san Allah ba shi ya roki Allah mana Allah idanuna ya warke ko ba gawa sai dan ko idanu ya gawa da sallallahu alaihi wasallam da idanuna da sallallahu alaihi wasallam ya masa idanu saboda haka wanda zai ce maka wai isti'ala wai wai ba a neman taimakon kowa sai taimakon Allah yake ne ba wahalalle ne kawai bai san me ake yi ba ma bai san me ake yi ba mahaukaci ne kawai zaka dauke shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya mayar masa da idanun yace ya fi kallo da wannan idanu ba kan da shi bai san Allah bai san ba a neman taimakon kowa ba sai Allah bai san iyaka na hudu iyaka na sayin bashi ya bar Allah ya zo wajen Annabi yace idanunsa to me yasa za a wai gautar da hankalin mutane ai an wutar da hankalinka idan aka ce maka wai al isti'ana neman taimakon Allah yake kawai ba neman taimakon wani su bi masanin Allah wanda yasa Allah shi a wajensa haka ne shi a wajensa haka ne shi bai taba ji dama wani zai taimake shi ba Allah ne ke taimako sa cikin komai sa to wannan wajen ba a rabawa in ka rabawa Allah zaka sha sannan ummu na sayyidina ummu salma tace ta ba da labari cewa wata mata a gidanta ta zo ta fiskanta bashi da dadin gani akwai ciwo ciwo a jikin fiskar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganta sai ya ce kar ku nema mata magani mana wannan ku nema mata magani mana dan idanunta nan ya take ganin nan gaskiya akwai matsala a cikin sa kuma ga yanda fiskan yayi saboda ku nema mata magani saboda ka yace inna ziyati fi hadhihi alhadithain yastarqi wa istarqu taktalifu ma'anan mimma sabaqa alkalamu anhu fa inna ma'ana awwal huwa at-talab yace lalle kari a cikin wannan hadisi guda biyun da ya kawo maka nan yace yastarqi yana neman magani nan kuma yace istarqu ku nemi magani yace tattalihu ma'anan mimma sabaka kalamu anhu ya saba da ma'anar maganar farko fa inna fa innal ma'ana fil awwal abin da ake nufi a farko shine huwa talab nema ka nema ko mene ka nema kawai ai an tadlibar ruqa min ajli al'ayn ka nemi magani saboda ciwon idanu misali ka nemi magani yace na biyu kuma iktisarul hakiya yana bada labari ne ku nema mata wani magani tun daga halin da take ciki falmana qulu laha ar-ruqya aw if'alu laha iyyaha ala gharari ma yuqalu fi istirja'u bima'na qulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fi kila al-ma'anayn taqriru talab ar-ruqya la nafiha yace ma'ana na farko a cikin nan da yace a nema mata maganin nan ko ku nema mata magani yana nufin ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne ai Allah ne zai bada lafiya amma komawa zuwa ga Allah ne a fita neman magani saboda ma'anarsa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke gare shi zamu koma saboda ka wajen Allah ka koma ya bada magani ba wai kana kudurtawa cewa wajen wanda ka koma wajen sa ne shi zai bada magani ba yace a cikin waɗannan ma'anonin gaba ɗayan sa yana nuna cewa ana neman magani kaka ce shehu ya ce la ya mu insanu marhamanu in ka san garama ba ruwanka da komai ba zaka nemi komai a wajen kowa ba yace ba haka yake nufi ba dukkan yana nufin zaka nemi wani abu na cuta in baka lafiya zaka nemi magani a wajen wani amma ka san arrahmanu zai maka ba wannan maganin bane zai ma sannan wannan baya kore neman magani din to wannan shine ma'ana na farko da hadisin ne yace humul ladzina la yarquna ko la yasarquna sune wanda ba sa neman magani yace to ma'anar sa na fari kenan sannan akwai kuma wata ma'ana ta biyu wanda insha Allah idan muka zauna zama na gaba za mu karanta mu ji ma'anan da zai iya ɗauka saboda haka da shi ya ce maka la ya'lamu al-insanu man rahmanu ilqashru wa dhahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahama sharrori za su same shi bai damu ba ana nufin cewa ka fahimci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kowane motsinka a cikin duk yanayin da ka samu kanka amma ba yana kore cewar ba za ka yi amfani da sabuwa bane saboda haka zamu dakata nan insha Allah Allah ya sa mu gane abin da shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da muka kanta ne daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatarsa ta alkhairi Allah biya mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan wata fitina da sharri Allah ya yi mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mujizar sa albarkaci shi tijani da karamar sa albarkaci shi Ibrahim da faidar sa albarkaci alqur'ani da ayoyin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق للحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين